أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألض الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurin a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a shidda ga wata na zulhijja hijira shekara 1442 wanda ya dace da 16 ga watan bakwai shekara 2021 a karatunmu na ƙarshe mun tsaya cikin suratul hajj a aya ta 53 kiniyar insha Allah za mu tashi aya ta 54 kahin nan 'yan tambayoyi kahin tambaya sai ƙarin faɗakarwa game da bayani ne da ya gabata na babu su kwanaki a duniya waɗanda suka kai kwanaki wannan goma na watan zulhijja to a cikin ma wanda yake mai fadala na radan azumi azumin arfa hadisin abu qatada wanda muslim ya rubuto haka ashabu sunan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin siyamu yawm arafa fi kafir sanatayn al-madiya wal mutaqabbila azumin ranar arfa yana kafara ta kurakurai na shekara biyu kafara shekara biyu ya ce da shekara da ta huce da shekara mai zuwa ake ma kafara an ce bayan ramadan babu wani azumi mai fadara kamar azumin ranar arfa kuma wannan shekara zai kasance a ranar litinin kenan damar kuma damar litinin ga ranar azumi ce ta kanta kenan ranar litinin ne azumin ranar arfa haka a ruwaya ta musulun ya roto cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata rana a duniya da Allah ya yantar da bayi daga wuta mafi yawan yantar da bayi kamar rana arfa wata ruwa ya ce afatar duwa duwa yin arfa mahijjar addu'a addu'a rana arfa kwarai rana arfa rana ce ta alkhairi ga azumi kuma mai yawaita addu'a ga bukatunmu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yantar da mu daga wuta amin ya rabbal alamin sai tambaya ta farko cewa ranar sallah wanda ya yanka an ce wanda ya yanka kahin yankan liman ba shi da layya to asalin maganar cewa abinda a ta bukari ya ka musulmi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man daba qabala salam fa inna ma daba li nafsi duk wanda ya yanka kayan sallah ya yanka ne kullun dan ya ci nama kullun amma ce man daba ba'da salati faqad tamma nusuk faqad tamma nusukuhu wa asab sunnatul muslimin duk wanda ya yanka bayan sallah ya cika ibada shi ta cika kuma ya daidai da sunnar musulmi kenan abin da aka sa sharaɗi bayan sallah ba ce bayan kan liman ba yan waya kan yi ai limamin kudu yanka ba yan wa aikace ba na bada ba na ban baki wata shekara ba zuba abin ya huce Allah ke yake komo na taɓa sallah ni ne liman na yi limanci na ƙarin sallar idi bana rabu na ya kuma ya ce ya ilimin ya yanka wata shekara ce ba zuba tsawon tari ne a zai da raguna zai da raguna wallahi ne idi na tsare ban ragon da kuma wanda sani ba wanda sani wani abu ne wanda ya shari kuma wani abu ne wanda cewa ka kana roƙo bai bara mutunci kuma ba dan ba cewa wai an kasa ba na imani akwai wanda muke tare kasa ba miliyan guda ne na ya amma wani tsakanin nan da Allah ne kuma ba wani da zama na ragon da ya kuma aka idi ya kare aka watsi ya kwaɗe ko kenan yan uwa kan wannan matsala na sauji hankalin yan uwa na ɗaya ɓangaren malamai ko ustazai da ɓangaren wanda suke tare da malamai wani abin da mun rayu a cikin shi kuma Allah ta mutu matsalar su akwai yan uwa suke malamai ne ko wance ustazai wani sai ya ɗauka misali kana tare da wani mai hali sai ka ɗauka idan bai ma kaza ba sai ga mana abin da addinin ko da matsalar tafiya gaba daya ka tada hankali sai kama yamma da ka gane yan wata hiyar addini tahiya ce ka zo in zo yin gama ma'addinin Allah ya ce mutane su gama abin da wannan mas'ala ta rayuwa idan ka shiga ta matsala ko kumci ka ɗauka baba ko yi ba sai ka tada mutane hankali ko ka neman ma shi ma ita ina shi da ba in wa gaskiyar magana a samu haka nan ka ɗauka ɗan uwa an mai kuɗi ne aboki ne menene mai hali kuna tare in Allah ya sa ya zama zai taimaka maka masha Allah idan bai gano ba ka gama abin da matsalar rayuwar ka da matsalar da'awa ka ga neman ka ji ka ko ka ɗauki kowa da hushi ba ma ka zama ka ko da mu masana masu masana hali kuma su ma da wannan wannan da yawa ɗan uwa su ma masu halin aka samu matsala kidan kuma masu tsaka halin da kuka diba halin wanda suke tare da kuma limammai ne masu karantarwa ne ku rika diba halin da suke ciki gaskiya iya buƙatar raka diba da halin ustaz inda ke ciki yan wa domin in rashin an wallahi rashin kula da na fiye kawo duk abin da gwani kungiyoyin addini sun yawa duk wani abin yake kawo iya ga ana tayar da shi iya wani wani azini ma ga sauti ga komi amma iya ga suwa ne a gaba samun bai samun komi daga an samu wata bakazu ne ka ware shi ma ya nashi dan ya ga abin da shi ma na bai samun kaji na samu duk marmewa an gana kungiyoyin addinin nan sun yi yawa kowa ya jana wannan rabu yawan rabuwar neman wani abin ya kai da matsala daga ya samu kasuwan ta ya ware zai jake mana shi duk shi da kawo a rika taimaka musu da yawa rashin kulawa da su aka matsala da yawa a cikin tafiya dan uwa zama ku kisa biyu wanda cikin malaman Najeriya ne ke bayar da labarin da magana wata kisa tahiyya masu wa'azi da al'umma abokan zama kisa ta warko na ga Dr. Abdullahi Gadan kai yake ba labarin da wani limami ne ustadi ne mai karantar a masallaci matsalar rayuwa yake ciki ban Allah ran nan ya hadu bai lahiya bai lahiya aka zo aka hadu a masallaci su ɗaliban mamun aka ji aka ɗauko liman za a tafi likita ita na bari yawa kayan ta aikace ana ta hiyar wani wuri yake haka yake ishara iya gwada iya gwadawa da aka diba iya gwada mai shayi da madara wallahi da aka tsaya wurin shayi mai madara ka ce to malam kudin yiwa gare shi aka ce a zubo madara da waye da waye aka zubo aka ba malam ya ci ya shanye gaba daya ya haka a ƙaro wallahi ya ce a ƙaro aka ƙaro mana shi ya cika cikin shi suka ce kare kun ga wani abu mu kama kama yanzu kanmu wala malama din wa gari shi kwar aka shi aka gano kuma matsala jin wace kuma na gari shi shi ke na shi kuma a koma gida a koma aka yi shawara aka ɗauki mataki kuma yadda za a malam kuma za a za ka samu shi kaga wannan bari a samu haini ta yin wa wani bai magana ba a gida a kwanci malam a kwanci ba lafiya ka karshe kula da abin da ke ciki ta biyu masallaci ne wannan masu kudi na lazari yake neman ciki jagoranci cewa walla da wuya a yi sallah biyu ba yi ba da ba ko kabili kullum ya yi kabili ko kusan kowace ya kabili ba sai ku ce alhaji kaga wannan akwai dalili akwai matsala walla bai yi wa abu wannan kullum a ce mutum ya kwallo ba abin da kabar cikin malam adiba ya ce alhaji bai ke garama ba yar hali ma ya kame ka ba ya ce gidan malamin sallama malam da Allah in aka matsaloli na bashi da zaka zaka hodi ba matsala ya aka muke maka to hodi hodi yan bashi suka shi alaji ya bada kuma ji malam abin zai malam wannan gidan akwai wani gidan na can ka koma za a gyara wani gidan aka bige mai wannan gida aka gyara gidan aka kai shi kumara aka bashi yan narori sha wallahi a shekara ba ya kawo ba nan rayuwa ce kenan a ranka dibawa gaskiya a ranka dibawa don ta rayuwa ce an shiga ta damu ma Allah kan alhamdulillah mun gaskiya kuma ce ni alhamdulillah mun Allah ina magana dai a diba saura gaskiya kuna tare da ustazai a diba da kyau ka a bar haka nan gaskiya wallahi ya kai matsala da Allah taimake mu kenan muna magana yanka kurin abin da ake nema idan liman ya yi sallah an sallama kowa ta yanka ne ba wani jiran sai yankan liman ko yanka ko bai yanka ba ba ruwan wannan shi ne sai wannan musamman ta rubuto wani zan shigo shi ma yake maganar sallah ta jami'in sallah jami'in sallah duwan da ya zo masallaci ana jami'in sallah isha bai magarba ba iya da damar aikin sahabai abu darda yana iya damar yabi wannan jama'a suna isha shi iya da niyyar magarba muna kabin abin raba haka a tare suke cewa kullum rasu nufi kowa ya ka sunna shi kai ka yi magaraba kan aka yi uku ka zama na kan sai ya kan addu'a ka yi tsakari kan ma kai sallama na tunda da dama kai sallama kana yi musu tunda yadda da wahala kenan haka ba a barin sallah haka wannan shi ne wani sauran da mace duk sai kun gurin an bai aka mace ta nufi Allah ma jakar sun أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك wannan bayani da ya gabata dai kan mas'alar ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri na irin abin da yake gamuwa da shi ya samu sauran annabawa duk lokacin da wani manzo ya zo yana karantar da al'umma saƙon Allah aka samu shaidan ya shigo kan wannan saƙon Allah ya kawo shakka da shubaha a cikin wannan saƙo ƙarƙashin wannan mun yi bayanin rashin inganci na wannan kistar cewa annabin ne sallama ya yi lafazi na wannan magana ta duka gani kuma wulakin wannan ba nan bane da yi magana mai inganci ruwa ba ta inganta ba da ta manzo Allah shedan ya sa mai jiyo lafazin wannan yayi na yaban wa'annan gumaka kurin dai abu ne wanda shedan zai shigo ya kawo shuba ya jufa mutane sai samu shuba kan maganar Allah to wannan abin da ya wakana Allah subhanahu wataala ya ce dama haka shedan kan wa manzannin Allah annabawa ko manzanni to amma ƙarshen al'amari Allah subhanahu wata'ala yana janye yana tabbatar da ayashi ya ɗauke wannan shuba ya tabbatar da ayashi wannan shuba ta gushe gaskiya ta tabbata wannan shi magana kenan kenan wannan abin da ya wakana ya wakana damar an wa sauran annabawa na kawo shuba to wannan mun yi bayani a baya cewa abin da ya tabbata musulmin habasha suka dawo a madina dalilin karanta annajam ne an salama ya yi sujada mushrikai su yi sujada kowa sujada da mutum da aljani wannan shi ne ya maido sahabbai daga habasha ganin labarin gida ya layiya a ta yi maka gaba da kowa sujada ga Allah su ku su yi sujada ne kurum don ƙarshen alƙur'ani kurum ke sujada ba san masu kurum kowa ya sujada ga Allah wannan shi ne ba don wannan isa ba ta magana shaidan da ya je wa aka ce to wannan cewa ya jefa amma ba harshen annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce wannan abin da yake da yake wakana na idan shi dan ya kawo shubha akan ayoyin Allah Allah ya ture maganar shi dan ya tabbatar da ayoyin shi wal ya'lamu allazina utul ilma annahu haqq dan wa'inda Allah ba ilmi sanin cewa qur'ani gaskiya ne daga Allah yake kina wani abu ya zauwa ya shige shi da Allah yake magana akan cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahad إلا من ارتدى من رسول فإنه يكون بين اليوم من خلفه رصدا يا لما أقول أبلغ هذا الربيع وهذا بما لديه وأحسن كل شيء عدالا kenan wannan Allah ya tabbatar mana cewa idan Allah zai faɗa manzo da sako da gare shi iya sa tsaro gaba da baya ba mun iya tankara Jibril har ya so da wani abu da shewa a harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam sakon Allah tsararre ne kenan waɗanda Allah ba ilimi za su san da cewa maganar Allah ita ce gaskiya kuma ƙur'ani daga wajen Allah yake fayyuminu bihi za su imani da alƙur'ani fatukhbita lahu qulubuhum zakatansu za su kaskanta su kaskantar da kai game da maganar Allah ta alƙur'ani wa inna Allah da hadin ladina amanu ila siratal mustaqim tabbata alƙawlin Allah ne yana shiryar da masu imani zuwa ga hanya mai kakka gana kenan ci gaba ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم wannan mas'ala ta kahurai game da alƙur'ani kaka yi tsamanin abin zai gushe shi kenan a wala ya zalu lazina kafa rufi maryatin min waɗannan kawure ba za su gushe ba kin za su ci gaba da maganar kokonto kan alkur'ani ba su yarda ba su ta kai shubha game da dare shi wani abin ba hasa ba za su yi wa haka kawure za su ta yi maganar jayayya kan gaskiyar alkur'ani ko imani da alkurani haka za su yi ta yi hatta ta ti musa ta bakatata har kiyama ta zo kwaram kin ba hasa wannan jayayya da gardama da gaskiya haka za a ta yi har kiyama ta zo kwaram shine bakatata na kwaram mana ba shiri aw yatihum azab yawmin aqim ko imma cewa kiyama ta zo kwaram ba su shirya ba kuma su su mutu ai akwai azaba ta rana mara albarka mana ranar lahira ɗayan biyu ne ko kiyama ta zo kwaran ko su musu suke Allah ya musu azaba gobe kiyama Allah ce almulku almulku yawma idhinillahi yahkumu bainahum فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك يومئذ لله مم.
mulki a wannan rana gaba ɗaya ya tafi ya koma ga Allah eh malikal mulk malik yawmiddin مم.
duk da anan duniya Allah kan baka damar ka mallaki wani gari ko gidanka ko unguwa kasa ko wani irin gwalgwajen Allah ya kan mallaka ma ba wani abu to amma a lahira hatta magana ba ka yi he da uzini komi karamta ligide ikhtiyari da Allah ya baka a nan duniya ka yi ko ka bari a can aka ke maka shi ba mai uzinin motsi komi sai an ce i Allah ya ɗauki wannan zaɓin da ya baka wanda a nan duniya baka zaɓi ko kai magana ta ƙwarai ko kai ta banza an baka zaɓi ka karanta ƙur'ani ko kai ta zage-zage duk kana zaɓi amma a lahira babu wannan zaɓi magana kenan mulki gaba ɗaya ya tattara ya koma ga Allah Allah zai ci giya gaba ɗaya bayan ya gama da kowa limanin mulkul yau zai kira ya kira ya mai dama kan shi amsa lillahi wahidul qahar gaba ɗaya komi ya koma ga Allah makaɗaici shi kaɗai ne ko mai rinjaye akan komi shi ce kenan mulki gaba ɗaya tattara a ran nan ya koma ga Allah shi kaɗai ya hukumu bainahu kuma Allah shi ne mai hukunci tsakanin bayi e ba wani shubaha ko zalunci Allah shi ne alƙalin mai hukunci tsakanin bayi da haka a wannan rana fallazina amanu wa amilu salihat fi jannatin na'im duk wanda ya kata a nan duniya iya cikin masu imani wanda suka yi imani suka yi aiki nagari suna cikin gidajen aljannan ni'ima wani alƙawarin Allah da kenan a bayan an ƙare hukunci ga sakamako masu imani ba shi kaɗai ba da aiki nagari suna da gidajen aljannan ni'ima yan wannan magana an ce kullum akwai magana ko aiki to yakan yi wa aka samu su bayan Allah sun yi imanin ƙwarai imani na ƙwarai amma ba su samu damar yin aiki ba kuma su samu daraja a wajen Allah gwargwadon imaninsu eh akwai wanda ya yi imanin imanin ƙarin imanin shi da gaskiya ne biyu na abu ba amma kuma sai ga shi ya samu ƙolurin daraja kenan damin jigo abin ƙarin imani ne man karanta ana hadisi hakan ya tabbata cewa wani annabi sallallahu alaihi wasallam iya bakin gari sai ya ga wani iya zawwa kan taguwa ya tarkaro madina sai manzo ya ce masa habbai wannan tare shi kuke ne ma da aka tare shi ya isko manzana kasan wata itaciya abin da ka zawa ci zawa yawa manzana mu baya daga rinsa kan abin da ka shi kenan ana tattaunawa bayan mu baya bayan tattaunawa kurin sai irin dabba take kuskawa sai ice tsakanin ice sai kalan shi sai ta dushi sai ya zo da ka da ya zo da ka kurin sai mutuwa ne kai tsaye mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka dauko shi cika da ya cika aka ɗauko shi aka gyara manzana da kashi ɗauke shi da hannun shi ɗauke shi to a nan to sabai suka zo manzana da zama bai kallon shi sai an kau da kai haka ana kakula amma iya kau da kai bayan an ƙara mai sutura an binne a nan sallar sallar a fasik ciyar rasulullah wannan bawan allah me me mun kana ɗan kau da kai kamar baka san kallon shi kai tsaye ya ce bawan allah na tausaya mishi ya hoto da yunwa da da kishirwa ya wuce da kishirwa ya ce na ga a lokacin kuna kawo da kai mala'iku na ga suna tusa mai abincin aljanna suna tura mai abincin aljanna a lokacin ya ce amir da nan ce ya aiki kaɗan amma ya samu lada mai yawa daga aiki lokacin imanin shi kenan kina aka samu mutum mai daraja samu daraja a wajen Allah gwargwadon imaninka shi ne babban abu imanin shi ne jigon abu to amma kenan in din da dama kuma ba imani ba aiki dole a gama imani da aiki idan babu dama ne shi shi ta lakta masu imani kuma yace kuma aiki na gari ba ko ne ba ko ne ba ko yace to wa'annan suna cikin gidajen aljanna aljannan ni'ima amma ha bayan kun magana mun magana bayan hukunci da Allah zai masu imani da ake na kwarai gina aljanna ma amma wallazina kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين amma wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina wanda suka kafirce mu Allah suka karyata da ayoyinmu fa ulaika lahum azabun muhin wa'annan su sakamakon su suna da azaba ta wulakanci ko ta kaskanci shin sakamakon mana marasa imani ci gaba والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين
wallazina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu wa'inda suka yi hijira saboda addinin Allah ke saboda Allah suka bar sunan goma ta hana su addinin Allah inda suke suka bar wannan gari suka tayi wani gari saboda Allah thumma qutilu aka kashe su bayan hijira kenan a wajen jihadi yace aw matu ko sun mutu akan gadansu ko sun mutu a wurin jihadi duk daya ko su mutu kai a wurin jihadi ko akan gado duk daya a wannan mutuwa iri biyu da rizqannahum Allah rizqan hasana alƙawlin Allah zai arzuta su arziki kyakkyawa shine gidan aljanna don wa inna Allah lahu khairur rizqin Allah lahu khair Allah shine hiyya mata arzutawa kenan alƙawlin Allah ne in dai ka yi hijira saboda Allah to alƙawlin Allah zai ci zai sa gidan aljanna shi tukucinka tunda ka bar garinka dan Allah ko ka mutu akan gado ko akan jihadi fi sabilillah la mun san kuma mutuwa takan bambanta a hagen fama da a gida amma a kowanne jin dai akwai sakamakon Allah da gidan aljanna yalla ce لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم
yace la yudkhalan la yudkhalannahum mudkhalan yarzauna Allah zai shigar da waɗannan bayi cikin wata mashiga wadda Allah ya yarda da ita eh kuma inna Allah la alimun halim Allah masani ne kuma mai jimiri ne mana mai hakuri ne game da bayan shi kenan wannan kurin tukuci hijira kenan yan wa cewa fadalati muhajirai ta farko ma kurin cewa barin wannan gari kadai ya shi su fadala a wajen Allah in wa bayan fadalar jihadi haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mamata mamata fi ghairi mutini kutiba lahu wa fil janna ma'ana da ruwa da ke cewa wanda ya mutu a wata ƙasa wadda ba tashi ba bala san tahiyya ta Allah in ka mutu ba a garinku ba yace za a kanar tukucin farko aljanna tun daga inda aka aihe ka tsawon wurin za a baka tukucin wannan kare ko wuri a gidan aljanna tun daga garin garin ku zuwa inda ka mutum inda ba garin ku bane ba kenan akwai fadala kwarai ta hijira fi sabilillah dan wanda da cewa da farkon lamari hijira wajibi ne kowa ya je madina ya iski annabi sallallahu alaihi wasallam to manzara tun yana raye bayan almusulunci ya zamana an bude maka ya ce tu daga yau babu hijira bayan bude maka tun iya ne babu hijira ta wajibi daga maka zuwa kwallo zuwa madina yanzu musulunci ya zamana ita maka kanta ta koma birnin musulunci to wannan amma ce hijira ta gudu da addini duk inda kake aka hana ka cika rukunin addininka ka bauta mu Allah abin da ke wajibi kanka to baka da uzuri a wajen Allah ka gudu ka je wurin da ka bauta mu Allah wannan tana nata hatta shi kiyama duk inda kake aka hana ka aka tsangwame ka ba ka damar tsaye da addini abin da yake haƙƙi akan wajibi akan ka kana tsoro kana baka damar yi to wajibi ka bar wannan ƙasa ka sai da ruwa ina ga wani Allah ya shiga Usaimin rahimahullah lokacin da ya tafi Amurka kusan Allah mai cikawa bayan yayi muhadara babba ta musulmi na Amurka babban salci akai muhadara sai ka ta abin nan da yamma wallahi zama irin wannan wurare mutum ba da wazo ba saboda duniya kura ku zamana irin wannan wuraren ba da awa kake ba kurin dan ta more ko sai kuma hadarin imanin ku hadarin ibada ku to wallahi ba ku jira wajen Allah in dai mutum ba dawa zai ba kurin ne ta abinci kurin ci tuwo ya tara kudi to wallahi ba ta fa'ida gaba ɗan wa balle a yanzu akwai wuri da yawa a ƙasashe na musulmi na duniya kai na tura kaga ana tsoron sallah tsoron sallah yake amma yaje da mun kudi wai bai bai dace a garin ku sai garin ku sai garin ku ko mutum ya ce wallahi malam musallama yayi mun koye ko an tashi daga aiki an mun zo mu gama sallabi to wace kaje ka sai garin tun nan ba mai ba mai tsango maka can neman kudi ka tai wannan wannan imani kuma ana kuma su akwai yan uwa masu wannan hanya ta hanyoyi da yawa masu irin wannan matsala bak a wajen Allah ba uzuri bak uzuri a wajen Allah ka ga a wata ƙasa sallama ka tsoron yin ta ka a gane kai musulmi ne ko a wajen aiki ka tsoron an ce masu wannan aiki ma an ce ba sallama gaba daya ji nake cin kungiyar turai ta tabbatar da hukunci sai cewa wuraren aiki wasu kungiyoyi suka jayi tsara ma'aikatu na wata hukumar su sosai suka ce ba sai da ba sa hijabi ko a sa hijabi su kun doki ja ka ja dokin ki kun doki kun ki barajin aka saka suka ce wannan tsaran suka ce suna da gaskiya to sai ki ja ki dole ki yanka can sai garin kuma ki ayi ko sai garin kuma sai ne ki sai ki ne ki zan dan kun dan kun ki ci tuwo kun haka ba hujja ba hujja gaskiya nan suna ji gaskiya ba hujja ko daga ta garu inda babu kan goma ka to da wani irin wannan wanda dan wanda irin wannan duk da kake za a dan wani kan hana ka abinda Allah ya ce ayi to kabar ko garin ku ne kabar shi balle ba garin ku ba garin ku ma bari yake kalbale ba garin ba garin ku kun ka ta neman kudi ha kenan hijira tana nan gudu addini a kullum in ta kama ka yace kenan mun ga mun ga ku ليدخلنهم مدخلا يرضونه الله زي شغال da su mashiga da ya daidaita kuma inna allaha la alimun alim Allah masanin da kuma hakuri ne ci gaba ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله wannan kuma hukunci da Allah ke yi cewa duk wanda aka ma wata ukuba mana yayi ramuwa ta wani zalimci da aka mishi amma daidai yanda aka mishi haka ya rama to wannan kuma suma bugi alai bayan ya rama aka sake mai ta'addanci aka jama kuma a sake mai wani sabo to wannan alƙawarin Allah da yansuran da Allah da tabbake shi na musulmi sun hijira sun gudu dukiyarsu an yi aka abin abin sha badar aka yi uhud wani alƙawarin Allah ne kenan kan ku yi tsoron ramuwa karama an an maka kuma yan uwa hatta ce ramuwa ko tsakanin kai da kowane ne karama daidai yadda aka maka baka da wajen Allah amma ka kauce gona da iri yan wa akwai masala da muke tattauna kanta ta da ake maganar idan da nabi ke magana cewa cikin mahi girman kabira mutum ya zaki uwayen shi suka ce ya rasulullah ya za a mutum ya zaki uwayen shi ya ce ka zagi uban wannan shi zagi ubanka shi ne ka zagi babanka me yan wa nan magana ai kai ka fara zagi shi wancan ramuwa ce kenan ta gajen ubanka zagi amma idan kai da aka fara zagiwa karama ba ka zagi ubanka ba haka annabi ce cikin sai musul ya ce almustabbani ma ƙala fa'ala albadi hata aka mazalum ya ce masu zagi guda biyu abinda duk ka faɗa fa'alar badi laihi iyakan wanda ya fara sai wanda aka fara wani huce gona da iri wannan ba ka yi laihi ba ka suka zaki ubanka ba shi zaki uwan shi amma ka yi haƙuri shi amma an karama ba mai zargarka a shari'a zagin ka yi gama baka karama ba mai zargarka kai mai ramawa shi jama wacce zagi amma kai ramuwa ce kai amma kai ma kaka wuce gona da iri kuma kai ma kinka ya yi shi yake haka Allah ce to inna laha la'afun ghafur Allah mai rangwame ne kuma mai gafara ne ga bayi shi ci gaba ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير to zalik nan Allah subhanahu wataala ya mana tambihi da ya gwada mana cikakken mulki da kudurar shi yace dan ku san bi anna la yulju layl fi nahar wa yulju nahar fi layl cewa Allah shike shigar da dare a cikin rana haka ya shigar da rana a cikin dare kenan wata ran kaga daren ma'ana rana ta fi tsawo wani lokaci dare ya fi tsawo a yanzu wannan yawa a yanzu rana ta yawa za ka rana kusan awa goma sha hudu ce sha hudu sha hudu ce rana sha uku a ƙarƙar sha hudu rana an ce asaba ce goma sha hudu ne ma an ce ke ta alfi da zai to ke wani lokacin ka wannan yawa to duk wannan tsarin haka Allah tsara kayan shi shi ke tsawaita dare ko ya tsawaita rana duk wani abu ne a hannun Allah ba mai gama ga wani zama sai ce a rana ta haka za ta wuce kaza ba mai gama ga inda ake taɓa butan a koma dare ya tsawo ko ran ta wuto duk abu ne a hannun Allah shike shigar da dare cikin rana rana cikin dare wa annan la samirun basir Allah mai ji ne kuma mai ganin bayan shi ne iya ji iya gani zalika kuma ce ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك wannan bayani da Allah ke muku na tabbatar da girman shi girman mulkin shi ce bi annallahi huwal haq dan ku san da cewa Allah huwal haq Allah shine gaskiya abun bauta na gaskiya wa anna ma yad'una min duni wal batil duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba shirme ne ƙarya ce duk abin da ba Allah ba shirme ne bai iya komi bai mallaki komi ba Allah ke mallaka komi wa anna Allah huwa al-aliyyu kabir cewa kusan da cewa Allah shine madaukaki sama da komi kuma shine mai girma ci gaba ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma kuma da ku gani sai kuma ku san cewa Allah shike sabkar da ruwa daga sama fatusbihu al-ardu muhdara kasa a waye gari da busa ta jajja wurin iska tana kadawa a waye gari wurin da kasan kasa ce iska na kadawa ta koma dan waisha wace wannan aikin Allah ne naka inna Allah latifun khabir Allah mai tarsasawa ne kuma masani ne gwani ne a kan komi tsarin shi ne hikimar shi tsara yadda za a muku ruwa a yaraba a nan wata ran a yi a nan inda ko san da yake tsarin ruwa nimar Allah gaba yi a yi a nan a can ya gama duniya gaba daya in afirka ta damararsa daban afirka ma yanki yanki ne a duniya kowa a kowane lokaci babu inda ba ruwa a duniya babu inda ba ruwan illa nan ana yi can ana kaka nan ana rani dole tsan haka Allah tsara kayan shi dole ce maka a ya gano iska ci gamuwa oxygen da waye gamuwa ne ne duk wa gama sukoki Allah gama kayan shi waye ruwan shi ruwan kuma ko ina a duniya na hudu ne hori a yau a duniya babu yanki da ma duniya ba hudu a duniya Allah ya tsaki ruwan shi ana yi Amurka a hori a yanki na Amurka a yi a Europe Allah ya zaka ta yi da kayan shi eh shi ke raba kayan shi yace lahu ma fi samawati lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa inna allaha lahu al ghaniyul hamid lahu ma fi samawati wa ma fil ard dan wadannan ana jan hankalin bayi ku san da girman Allah da ake magana a kada ta da ibada abu dokokin shi abu tsarin da ya tsara wannan mai wannan iko shine Allah shi Allah lahu ma fi samawati ma fi al-ard shi ke duk abin da ke cikin samai da duk abin da ke cikin kasai an ce mulkan wa khalikan wa abidan kullum lillah duka halittar Allah ne bayi suke na Allah shi ke mulkin gan shi duk abin da cikin samai da kasai gaba daya wa inna la lahu wal ghaniyul hamid Allah shine mawadaci bai bukata wajen kowa eh bai bukata wajen kowa an tun fuka Allah Allah ku ne masu bukata wajen Allah Allah mawadaci ne kuma alhamid Allah abin yabo ne ya cancanta a yabe shi cancanta yi Allah haƙƙin yabo gare shi alhamid bayan wannan Allah ya ce kuma ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم
Allah ya ce alam tara annallaha sakhara lakum ma fil ard shin ba kwa gani ko ba ku san ba da cewa Allah shine ya sauƙaƙe muku dukkan abin da ke cikin ƙasa ya sauƙaƙe mu ɗan adam ya yi abin da ya ga dama ya ɗauko na ƙasa ya ɗauko na sama ya gama wannan da wannan duk wannan tashirin Allah da ba mu dama mu yi abin da muke so da sama ƙasa kuma haka ya ce walfulka ta jari filbaha bi amri haka Allah ya sauƙaƙe muku cin ribar teku ga jirgin ruwa ne iya tahiya a saman teku da umarnin Allah idan ko ta dubunnai kwanan ba magana tan ba kwantina dubu sattin fata kwantina ba magana ba tan ba kwantina dubu sattin ki ɗaukar jirgin ruwa kwankin ɗari hanya ta wajen shiga swiss ta masar dubu sattin kwantina yake ɗauka kwantina dubu sattin amma ya motsa ya tafi saman ruwa ka fara ka fada ka bace ya ce wa yi musu sama an ta ta'ala al'arar Allah kuma cikin Allah da ana so a kama girma Allah daga girma da girma Allah Allah shi ne rike sama an ta ta'ala don ka ta faru ma ƙasa a kwatsi eh Allah ya rike kan shi ya ci illa biti ne komi ne da musulun shi abin da ya soke yi ya ce yan uwa ɗan adam balle wanda allah ya sa wanda yake wai ya san yanayin duniya da zafi tsaya inda za a kaddara yan uwa kurin a saki sistamkin ƙasa na rana kurin a sake maka na ai ba san bala'i ba ha ba ai ai wuri-wuri da allah kiyaye yau da za a matsa zafi akwai tsari akwai tsari akwai amincin allah wallah kwarai muna cikin neman allah ba mai sanin abin wani yadda sai ilimin abin za ka san kurin a kotun kima ta Allah abin ba wani ajiyar kakara da ba abin da cikin tsari inda ana ce maka inda ce misali inda irin sistem ke rana ko sama da suka tafiya inda a ce aikin an adam ne a yadda abin ke tafiya yake gudana turmamin da rana da komi inda za a wani kuskure irin adam ke irakin wani kaskin kai irakin ciyar ɗaya cikin sekundar sattin a ce an yi raka ɗaya to wala su tamkin ya gama yawo ɓanna ta waka na ba rayuwa amma komi cikin tsari daidai ba abin da ke haka ka tsayiya komi ba wani problem ko ɗaya haka Allah ƙarƙar shi sai ce zalika kadirul azizul alim haka Allah ƙaddara mabuwayi masani haka ƙarƙar shi ya ce inna Allah bin nasi da ra'ufur rahim lalle cewa Allah game da mutane Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai an baran haram Allah kan Allah ba ai tunan an gama to Allah ya tsaya mana Allah ya jin gama Allah ka jin gama amin me yace kuma wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum innal insana lakafur wallahi to wa huwa alladhi ahyaakum asali babu ku babu wata rayuwa Allah shi ya yi adam ya sami rai bayan adam da babu kai aka yi aka busa maka rai sun mai mitukun kuma Allah wanda ya maka ran shi ne kuma zai kashe ku shi ya harce ku ya sa muku rai kuma shi ke kashe ku sun mai kuma shi zaka tada ku lokacin jesu innal insana lakafur gaskiya jinsi na mutum kwarai butuli ne butuli ne ba karamin mutum ne ba butuli ne ba karamin mutum ba da ake ke da ake ma Allah ko dole ne mana dole wai mu mun ji dai Allah mai ruwa mai kasa mai kaza dole mun ji amma Allah mai wannan ikon mai wannan kudura akan akan komi sai ce ayi a ce ba ni ga nan tsara muku ku ce a wannan bai mana bai mana mana mu zami haka nake wannan ke Allah sai in ba dan Allah iya tausayi ba ai a tunda an gama to Allah mai hakuri ne mai tausaya ba kware da ya shiga take shekara nawa ka tuba kuma Allah kuma Allah gafarta maka kuma sa kiran aljanna wannan kai Allah mm ce kire shine Allah ce innal insana mutum mai mutunci ne mana ka mutunci ya ka ka mutunci shine mutunci ci gaba لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم
likulli ummatin ja'anna mansakahu ta'anna mansakal mansakal mansakal ha mansakal hum nasiku ba ala ce ko ta al'umma mun sana mata mansakan hum nasiku ko da an ba ta irin ibadar da aka tsara mata ko kira wannan al'umma da annabinta ko na annabi ana ga mai ga irin abin da ya dace ku yi na ibada ga abin da za ku yi tsayan kan ne ne ne Allah ta ko ta al'umma da irin nata kenan kai ma annabi kai ma da naka ka zo da haka fala yunazi'unaka fil amal kasu maka jayayya duk abinda Allah ya ce ma kai kaka kula da su kula kai abinda Allah ya ce kowane annabi da irin abinda Allah ya tsara mishi haka nan kakka yarda su yi jayayya da kai cikin lamarin Allah da haka wadu ila rabbi kai ci gaba da kira zuwa ga ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim kai kana kan shiriya ba zai kuma akan hanya mai tsaka kinan karka damu da gardama su wa in jadaluka wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun
yace wa in jadaluka in har suke taurin kan neman jayayya da kai gardama da kai karka biya su faqulillahu a'lamu bima ta'malun sai masa Allah ya san abin da kuka ta kenan ku yi kayan ku ina wa الله يحكم بينكم الله يحكم بينكم يوم القيامة يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون kenan dai a bar mu Allah lamarin kowa yaje na shi shi dai Allah ya hukum bainakum yawmal qiyama Allah zai hukunci tsakaninku gobe kiyama fi ma kuntum fihi taqtalafun cikin dukkan dirikicin da ake nagardama kaza gaskiya ne baka ana kan jayayya gobe kiyama Allah zai raba gardama shikenan ci gaba ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير na'am Allah ya ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard shin baka san ba da cewa Allah ya san dukkan abin da ke cikin samai da kasai kuma inna zalika fi kitabuwa duk irin abin da yake wakana a sama ko kasa tuni an riga an shirya an programan kofi a cikin littafin mafuza a rubuce ɗan wacce sai musulun wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah qaddara maqadir al-khalq qabla khalq samawati wal ardi bi 50000 sana wa kana ashu al-ma madana ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara dukkan abin da shi halittu gaba daya ya programan komai kahin ya halitta sama da ƙasa da shekara 50 komai karkashin kulawa Allah ke komai da karkashin kadara ta Allah Allah ya tsara komai nan yan uwa iya cikin magana ta kaddara kuma iya cikin rukunin imani imani da kaddara ka yarda Allah ya kaddara komi amma ta shiga ta fasilin kaddara kuma ya tsayin ka ya ga ai kaza ba za ka kaza to wace kaza ne kaza da kuma za ka kaza wannan ba naka bane ba amma kai imani Allah ya kaddara komi daga ta arzikin zamana a gida tun da Allah kaddara mu arziki arziki zai yi haka Allah ya tsara kana gidan ka samu abinci Allah ya tsara ka hutu ka nema kuma haka ka samu wajen Allah eh haka Allah ya tsara mutum yana gida kwance gurin a hutowa aiki ka yi abin da Allah ya ɗora maka eh in sai kuma abu a hannun Allah ke ba a dogara da kadara a bar abin da Allah ya tsara da hikimar shi eh kai ne kai naka amma kuma a cewa ta kuma ake bangaren addu'a to Allah kaza bisa zai azaba kana wajen addu'a wajen wani addu'a sai malamai ka ce a cikin kaddara kai bawa kanka da wani tafi yan wani Allah ce akwai adda akwai amma inda ba wani abu ta fa'ida an ya ce ayada ita duka cikin kaddara ta Allah da shi ilimin Allah an kaddara an rubuta ma da kai kaza ne amma kuma duk a cikin da Allah Allah kuma ya rubuta dalilin kaza za ka yi ko adda ko dalilin kaza sai a baka kaza duk cikin kaddarar ba abin da yake kana wajen wajen kaddarar Allah ko ma menene iya cin kaddara illa kaddara na akwai ata kauniya akwai shar'iyya akwai abin da Allah ya kaddara ya yarda da shi akwai abin da Allah ya kaddara amma ko bai yarda da shi ba amma tsara amma ka zai kana da babu da ke kana wajen wajen ilimin Allah haka Allah misali Allah tsara wani zai tsara wani zai saka ya ce Allah suna ka ya tsara haka zai amma ya ce ya dogara da kadara bayan gina cikin cikin magabata wani hadisi an kawo farawo ya sata ya ce ranka daɗe ya ce ai Allah kadara mu zai sata ita kuma Allah kadara za a yi mulke maka hannu Allah kadara mulke maka hannu kuma me ne cikin kadara ce da Allah ya kadara ka sata ko kuma ya kadara kuma za a mulke maka hannu dan ba ta kadara yake banza yace kenan da Allah ya san duk abin da ke cikin samai da ƙasai ta kuma inna zalika fi kitab wannan komai na na halittu iya cikin littafin mafus albuce ce inna zalika Allah ya sir kuma wannan sanin wannan abun a wajen Allah abu ne mai sauki a wajen Allah ci gaba wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير ويعبدون من دون الله أما متى يكسام سنة بوتر ون الله ما لم ينزل به سلطانا abinda ba a saka da wata hujja ba kan bautar shi kuma laysa lahum bihi ilm abinda ba wani ilimi ba wata hujja ba masaniya kai shi kuma masana bautar shi Allah ce ƙarshe kuma da zalimi na min nasir na ka a zalimi ba shi da Allah ya kama shi ba mai taimakon shi ba mai hudar shi Allah ce gaba wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذن أنا كرنتا موسى آيوهم كما آيوي وأن بيانا سأهيليك كررا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أنا كرنتا آيوهم الله أتذاك دايني أهزك كهولي سنغم علي باساسو باسا سمى كان الله باسا سمى حتى الله يجي ذاك سنقول داموس yadda abin ke damun daga mai karanta masa ayoyin Allah ya karu da suna billazina tuluna ya karu da suna billazina tuluna alayhim ayatina yadda abin ke bata mata kaman su bige kaman su bige shi tsaye kaman su bige wanda ke karanta ayoyin Allah yadda abin ke bata mata da yake kaman abin shi a mai zama guda yace kurto ga musu afa unabiyukum bi sharrin min dhalik kuna ga yanzu ku ga da zamu yi da'awa zuwa ga Allah a bige ko a kashe to in ba ku labarin abin da ya yi wannan sharri na kisan ku ga mai imani ko mai kanta ayon Allah shi ne annawa kuna da sakamako na gidan wuta wa adhar Allahun ladina kafa ita kuma wuta ita ce Allah ya alkawali ya tattalinta ga waɗanda suka kafirce mu Allah kenan ku za ku yi a duniya ku fike ko ku kashe mai kira mai kanta ayon Allah ba ku so ku tsane shi to kuna ga kun wani abu za ku bi ki kashe to akwai abin da yi wannan sharri shine wuta da Allah ya muku alƙawari wa bi'sal masir kace turta wannan makoma ka waye gari a ce gidan wuta ne makoma ka Allah ke
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز
na'am wayannan dan mintuna ba su ba mu damar fasara wannan ayoyin sha Allah kai mana asal dan wani karatu daga yau sai ina ga 17 ga watan zulhijja a kai 27 27 kwana goma sha bakwai kenan hutun kwana goma sha bakwai insha Allah kenan juma'a ta uku daga yau juma'a ta uku insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام